الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قوائد شافي نبوة مشاكرة أنام لا ذا متاجي باب fi fara'idul gusuli wannan babi ne cikin farillan wanka wa amma fara'idul gusuli amma kaga farillan wanka fa kamsatun guda biyar ne awwaluha na farkonta anniyatu niyya shine ka kudura niyyar wankan janaba a zuciyarka inda ibtida'il gusuli a wajen fara wankan bayan mutum ya tsarkake jikinsa daga najasa duk inda ya san mani ya taba ya wanke to sannan sai ya kudura niyya lokacin da zai fara wankan faradun wannan niyyar farilla ce wa ta'amimul jasadi da gama jiki bil ma'i da ruwa dukkan jikinka ya samu ruwa faradun farilla ne wal ma'u dahiru da ruwa mai tsarki ba a taimama da ruwa mai najasa ko mai tsarkin da ya cuɗanya da abu mai tsarki sai da ruwa mutulaki faradun wannan farilla ne wal fauru da gaggautawa faradun farilla ne wata biliku da cuccuɗawa duk inda ruwa ya taɓa hannu ya cuccuɗa faradun farilla ne in ta ha fara'idul gusul farillan wanka sun ƙare alhamdulillah akbari shafi na nawa shafi na talatin ina za mu tashi bismillahir rahmanir rahim shafi talatin da ɗaya fasulun fil nifas wannan fasali ne da yake mana bayani cikin hukuncin jinin biki bi ma'ana jinin aihuwa shine annifasu an ce alhaidu jinin haila annifasu jinin biki wan nifasu kaga shi jinin biki kalhaidi kamar jinin haila yake amma fi man'ihi cikin hannunsa duk abin da jinin haila ya hana mace a babin shari'a to jinin biki ma ya hana ta wannan abu saboda ya gaya maka cikin fasali na jinin haila to yawwa ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi tsawafi ba ba za ta ɗauki ƙur'ani ba ba za ta shiga masallaci ba har sai jinin nan ya ɗauke ta yi wanka. To haka nan ita ma jinin mai jinin jiki, hukuncin su ɗaya ne da jinin haila. Wa aksaruhu amma mafi yawan kwanakinsa sittuna yawan kwana sittina. Shi ne inda suka bambanta. Aksarul haili bil mubta da ati kam sata ashara yawan. Ko? To amma jinin biki shi akasarinsa kwana 60 fa idan kada addamu idan jinin haila jinin biki ya yanke kabla ha kafin kwana 60 walau fi yawmil wilada ko da a cikin ranar haihuwar ne sai jinin haihuwar ya dauke igita salar sai ta yi wankan biki wa sallar ta kama yin sallah ba wai dole sai ya yi kwana 60 ba can ana baga maka akasari ne akasarinsa kwana sittin, amma aƙalluhu la hadda lahu mafi ƙarancin kwanakin jinin biki bayi da iyaka ko a ranar da aka haihu ne kaga ai ba a kwan ba saboda bayi da iyaka mafi ƙanƙantarsa sai ta yi wanka ta kama sallah to fa idza awada haddamu idan jini ya dawo mata bayan ta aihu da kai kwana sittin ba jini ya yanke ta yi wanka tana sallah da kwanaki sai kuma jini ya dawo. To, yanzu ne hukuncin wannan jinin, na biyu da ya dawo fa in kana bainahuma kamsata ashara yawman idan tsakanin su ya kai kwana goma sha biyar yankewar na farkon da dawowar na biyu tsakanin da ta yi tana sallah ya kai kwana goma sha biyar fa a kasar da mafi yawa daga sha biyar kana sani haidar a sani jini na biyun nan da ya dawo kana haidan ya kasance jinin haila ne yanzu kaga ba maganar kwana sittin sai maganar kwana goma sha biyu yanzu hukuncin jinin haila ne idan bai ɗauke ba ya cika kwana goma sha biyar shi wannan na biyu shi ke na ikita salat wa sallat ko da bai ɗauke ba ya zama jini istihada ko da bai kai kwana sittin ba daga aihuwarsa in dai yanke wadda ya yi ko da ranar da ta aihu da jini ya yanke bai sake dawowa ba sai da ta kwana goma sha biyar to wannan na biyu yanzu jinin haila ne saboda haka in bai ɗauke ba iyakarsa kwana goma sha biyar in sha biyar ya cika na biyun bai ɗauke ba sai ta yi wankan haila da niyyar haila ka gane ai ta kama yin sallah wa illa idan kuwa tsakaninsu bai kai kwana goma sha biyar ba da yankewar na farkon da dawowar na biyun bai kai kwana goma sha biyar ba sai wani jini ya dawo to dumma sai a tara shi ciwaye a sani din wannan na biyun da ya dawo yana nufin a tara lissafin sa ilal awwal zuwa na farkon shi ne jini yanzu hukuncin jinin biki ne wa kana wannan jini na biyun ya kasance min tamamin nifasi daga cikar jinin bikin za ta koma tun ranar da ta aihu ta ɗauko lissafi har zuwa kwanakin da ya yi na farkon har zuwa kwanakin da ya yanke tana sallah har zuwa ranar da na biyun ya dawo duka yana cikin lissafin kwana su sai ka doshi kwana su a nan ma in ya sake ɗaukewa sai ta ƙara yin niyyar wankan biki ta yi wanka ta kama sallah shi ma idan ya kai sha biyar ya ɗauke sai wani ya dawo to kana sani haila shi ma kaga yanzu ba zai zama sani ba salisu kenan ko yawwa kana salisu haila idan shi ma tsakanin jini na biyun da na ukun bai kai sha biyar ba shi ma dumma ilal awwal za ta tara jini na uku zuwa na farkon wa kana min tamamin nafas daga nan dai sai ta doshi kwana da irin wannan tsarin duk sanda ya ɗauke in ba a samu sha biyar ba ya dawo to har yanzu dai gumma ilal awwal yawwa yana cikin lissafin jinin biki to ranar da ta cika kwana sittin da aihuwa to ko bai ɗauke ba ta yi wankan biki ta kama sallah ya zama istihaba ina fata an gane alhamdulillah sai ne a shimawi shafi na nawa shafi na arba'in da biyu na za mu tashi yawwa wa man kana lahu haqqun fi taqdim fil imama mutumin da ya zamanto yana da haƙƙi a gabatar da shi cikin yin limanci kamar rabbul manzilin ne ko kuma as-sultani ne wa naqasa sai ya tawaya ya samu naqasa an darajata game da darajar limanci karar jiddari kamar ubangijin gida wanda ya gina gida da masallacin ba an ce yukaddamu ba in kana abu da in ya zama bawa ne ya gina gida da masallaci kaga daraja ka ta ragu da matsayin limami rati a wurin ratan ko mace ce ya gina gida da masallaci kaga dai ba sai wa maza limanci au gairi alimin kowanda ba yi da ilimi jahili ne bai san addini ba aka naɗa shi sarkin gari ko ya gina gida da masallaci masalan a misali to fa inna yustahabbu lahu an so gare shi an yastani da man huwa a'lamu ya mayar da wanda ya fi shi ilimi minhu daga gare shi ya nemo in mace ce ta nemo namiji masani in bawa ne ya nemo ƴantacce masani in jahili ne ya nemo masani ya naɗa shi shine limami wallahu a'lamu Allah shine masani alhamdulillah sai ne izziya shafi ɗari da hamsin da nawa ɗari da hamsin da bakwai to ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah sadaqatul fitr zakar da kai wajibatun wajiba ce faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya farlanta ta a cikin sunna a hadisi zakar kuɗi ta dukiya wannan alƙur'ani ne Allah ne ya farlanta ta a cikin alƙur'ani ita kuma zakkar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faradaha shine ya farlanta ta tajibu bi awwal lailati idil fitr tana wajaba a farkon daren idin azumi ta gane ai farkon daren idin ba azumi ba idin sallah ran jajibera yau aka ce an ga wata an yi azumi ashirin da tara ko kuma ya cika talatin rana tana faduwa ba gobe sallah ba to zakar da kai ta waje ba ina fata an gane ana maganar lokacin wajibcinta alal ala ahadil qaulaini amma wannan abu ta ɗayan faduduwa guda biyu al mashhurai dukkan kuma mashhurai kuma duka a malikiya a cikin marhabar malikiya an samu ƙauni guda biyu na farko zakar da kai tana wajaba ne a wani ne zai idil fitr farkon daren daren sallah wal akaru ɗaya mashuhurin ɗaya ƙauni mashuhurin tajibu fiddakai tana wajaba ne bi tulu'i fajr yawmin idi da hudowan alfujr din ranar idi sai ran sallah ɗin daga alfujir ya hudo ko kafin a yi sallah ne to a wani lokacin ta wajaba a kan dukkan wani musulmi da ya wayi gari a duniya yana da rai yana numfashi ka gane ai ta wajaba a kansa a ƙauli na biyu ke to mala yace wa fa'idatul khilafi amfanin wannan saɓanin ta zaharu tana bayyana ne fi man mata cikin mutumin da ya mutu aw wulida ko aka haife shi aw aslama ko ya musulunta aw nahu zalika ko makamancin wani wato ko ya samu yanci ka gane ai a waɗannan mutane guda hudu da muka ambata akwai wanda kaulin da aka ce tana waje ba a daren sallah ne yake tabbata a kai akwai kuma wanda kaulin da aka ce tana wajaba ne da hudowar alfijir din yinin sallah shi ne yake tabbata a kai ka gane yayi kamar misalin mutumin da aka haifa daren sallah Ka ga shi bai halarci ko yinin azumi ɗaya ba ko washe gari sallah to zakar su da kai ta wajaba a gari dole ubansa na farko a daren sallah aka aike shi in sai da alfijir ya hudo sannan aka aike shi to a wani shekarar da sai da ba ta gane ai in sai da alfijir ya hudo yimin ya riga ya shiga aka aike shi babu fiddakai a kan uban kuma wannan ya amma idan jiya ne da daddare kafin alfijir aka aike shi ya wayi gari a duniya ranar sallah to dole a ci gaba kaga shi wannan ta waje ba a kansa ne a daren sallah ba a hudowa alfijir wanda aka aike shi bayan alfijir ya hudo daidai yake da wanda sai da aka sako daga idi aka aike shi duk ba su da kai a kansa ka gane ai da wanda ya musulunta a daren sallah kafin alfijir ya musulunta shi ma ta waje ban gobe sai ya cire suka in baligi ne mai hankali amma in sai da alfijir ya hudo sannan ya musulunta eh to shi kuma wannan eh ba ta waje ba a kan ka gane to wanda take waje ba a kansa a dalilin hudewa alfijir eh shi ne mutumin da ya mutu idan ya mutu daren sallah bai wayi gari ba babu shiddatai a kan ba za kuma a cire masa a daren sallah ya mutu ai da riski ne sallah ba kaga in an ce sallah waje ba a kansa da daren sallah to ashe sai yayi kenan ko to ba ba ta waje ba kan wanda ya mutu amma in ya wayi gari alfijir ya hudo gobe sallah to ko ya mutu a zuciyarsa sai ya cire masa kaga shi kuma wannan tana waje ba a gare shi ne bi tsulu fajr yawmin eid wanda ya mutu in ya mutu a daren sallah shi kenan shi bai rinci lokacin ta ba saboda haka bata waje ba a sallah ba za a cire masa ba amma in sai da alfijir ya hudo sannan ya mutu ko kafin sallar asuba ne to wannan sai an cire masa a zuciya in kuma dama wani ne yake ciyar da shi wajibi ya cire masa to wannan fa'idar saɓanin a nan take bayyana yanayin mutum yanayin lokacin da kake waje ba gare shi sai ya maka wa bayan sun kilafi ta zaharu fi man mata au da au aslama au nahum zalik kamar bawa da ya sami yanci shi ma sanda yana bawa shirya da kansa yana kan mamallakinsa ubangijinsa ne mallake shi tunda shi yake so da shi wajibi to amma in aka yanta shi daga dare to washe gari shi zai kula da kansa amma sai da alfudur ya hudo sannan aka yanta shi to ubangijinsa shi zai cire masa kaga wannan shi ma tana wajaba a kansa ne in alfudur ya hudu amma da yake wai juzu ikrajuha fitar da fiddakai yana halatta qabla yawmin idi kafin ranar idi ana maganar lokacin wajibci ne wancan nan kuma ana maganar lokacin halacci ka gane ai yana wajaba mutum ya fitar da ita kafin ranar idin ma bil yawmin da kwana biyu kafin sallah wa salasa kwana uku kafin sallah ina fata an gane musamman wanda yake ba da tsaba ta alkama da gero da dawa da masara wanda kaga dole sai an yi sulfe ko ba sulfe ma da tsara ta ai sai an yi nika ka ba shi da wuri yadda zai bushe ya gyara ya samu nika dama hikimar yinta a samu tuwon sallah kar musulmi ya wuni da yunwa a ranar farin ciki sai sa aka farlanta yin fitakai idan sai ranar sallah alfijir ya hudo ko ba sallah to ba su kawo masa gero zai ciwu a wannan yin masu nika ma ba sa ko za su fito nika sai da la'asa ko kaga baka shirya masa tuwon sallah ba sai dai in shinkafa za ka bashi a gane ai wanda wanda za a wanke kuma ka san shari'a ba ta yi da a bada gari ba za a bada gari ba ka san me hikima in ka bada gari to zakar ka bata cika ba saboda idan ka nika masara kwano daya garin da za a samu ya fi kwano ko ban san su gero da alkama ma haka ne yawwa to in gari ka bar ka ga bai kai ba in ka bashi cikakke in ya auna to zai samu fiye da abin da ka auna na wannan tsabar eh kama to shi ya haka eh Kirgi ba ba gari ba. Kuma kuma aunawa suke to to bai cika ba. In sai bai cika ba. Yau tsaba ake bayarwa ba inda aka ce a ba da gari. Ai shari'a ta san gari. Ai san daƙiƙ. Amma ba ce a ba da shi. Eh? akwai wani malami da babbar maduhura a Maiduguri wai a cikin tambayoyi da azumi aka zama ga wai malam ya halatta aiki da kai da garin kwaki shi ne idan uban kan ya muri ne ba ana hankali maganar tsaba da garin kwaki awa a wahalar nan ba to ya halatta dai a bada ita kafin ranar sallah bil yaumani was salata saboda yawanci daɗin tsaba ake bayarwa wala ta kudu dumubi zamani ha sannan fidda kai ba ta sauka akan musulmi don wucewar lokacin da ranar sallah ta yi ko kana da hali ka ƙi ko kuma ba ka da halin yi ne ya sa ba ka yi ba duka wannan ba zai saukar da ita a kanka ba dole kafin baɗi sai ka biya ta ina fata an gane yawa ita an yadda ka ci bashi in ka samu mai ranta ma to karanta ka ba da ita kafin a je ido don ya fi falala manzo Allah ya ce duk wanda ya ba da ita kafin sallar idi ita ce zakar da kai wanda sai da aka sako daga idi ya bayar fahiya sadaqatun min sadaqati yawa sadaka ce kamar wanda kai ta koyaushe ma ba za ta kai wancan falala da lada ba ba na ka bane mu ma nan duk jira muke sai an kamu ba ai ai mallakar ka ne sai ba za ka iya cirewa shine saukin da ake samu sannan a dalili na biyu da aka so ka cire ta kafin a je sallah kuma an yadda ko bashi ne ka yi bayan falala azumin ka manzo Allah ya faɗa din ingantacce azumin da kai na wata Ramadana yana nan a rataye a gargashin al'arshi ba za a karɓe shi ba a baka ladansa sai ka cire fita kai saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban hikimarta a cikin yinta za ta tsarkake ka daga lahawu da lagu da zantuttuka da kai a yinin azumi marasa kyau da suke bata azumi sai Allah ba ka raba ku sai tsarkakeke ba ya san gurɓataccen abu kai kuma ba annabi bane ba mala'ika bane zai wuya a azumin nan guda ashirin da tara ba kai wata yar kalamar ƙarya ko wani giba ko wani zumɗe yawa ko wani kallon abin da aka haramta maka a yinin azumi to wannan fidda ka ita za ta tsalkace wannan kurakulan naka sai ta wanke sannan a karba wannan ya zo a hadisi duk musulmin da bai ba da fidda kai ba alimu sai rana a rataye to ka so a rataye ma ibada a ci karba in ka mutu baka samu ka yi ba fa kaga azumin ka yana nan bai karbu ba saboda haka dole ne musulmi sai ya fidda kai ala ayi hali ko kuma a yi masa idan ce da shi ake yi mana azumi zai kalbi amma waccan falalar ta wanda zai yi wanda ya yi ta kafin a dai idi ba zai same ta ba amma za ta tsare shi yasa aka ce zai yi ta a tsawon shekara ba ta faduwa don zamanin ta ya wuce dole sai ya bayar amma bai da wancan falalar cirewa daban bayarwa daban ka gane ai dan ka cire baka baru ba da kai da wanda bai cire ba duk daya wala tudfa'u illa li faqirin ba a ba da ita sai ga fakiri hurrin yantacce musulmin musulmi shine sharadin ta ba a bawa mawadaci ba a bawa bawa ba a bawa kafiri wanda ba musulmi ba wahiya ita da kai sa'un sa'i ɗaya ake cirewa ga kowanne rai min galibi kuti ahlul balad daga marinjayin abincin mutanen gari abin da ya fi rinjaye abin da aka faci a gari to shi ake so ka bayar amma an ka ba da wanda ba shi ne aka faci ba shi ma ya yi inda yana cikin tsaba ta abinci alal musulmi tana wajaba a kan musulmi alhurri yantacce almukallafi baligi mai hankali almusiri mawadaci wanda yake da yalwa kishi yasa shine al-muqsiru idan aka sa ainun a wajen wawun din nan ya koma wanda yake cikin tsanani inna ma al-usri yusra ka gane ai musir daga yusr ne sauki mu'sir daga usr ne tsanani to sai mutum ya cika wannan sharadi a lokacin take wajaba in yinin sallah ya zo masa yana musulmi yantacce baligi mai hankali al-musiri mawadaci yana cirewa annabi ga kansa farko wa amman talzamu nafaqatu da kuma wanda ciyar da shi yake lazamtar duk wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi minal muslimina amma daga cikin musulmai idan iyayenka ba musulmi ba ne ba za ka cire musu ba ko karfin su ya kare ka gane a cikin bayin ka akwai wani bawa wanda kake ciyar da shi amma ba musulmi ba ne ba za ka lissafa da shi ka cire da kai ba musulmi khasatan a keɓe banda wanda ba musulmi ba ko da ciyar da shi wajibi ne a kanka amma shi ba musulmi ba ne to ba za ka cire masa fidda kai ba bil qarabati kana ciyar da shi ne saboda ƙaraba dangantaka ta jini yace kal auladi kamar ƴaƴaye ka gane ai dole ne waɗanda ba su girma ba ba su balaga ba kuma ba su da kuɗi kai kake ciyar da su to kai za ka musu fidda kai wa birriki haka nan ciyarwa tana wajaba a dalilin bauta kal abidi kamar bayi bayinka da ka mallaka ciyar da su yana wuyanka to kai za ka musu fidda kai wa bi ma da wasu waɗannan wanda ba 'ya'ya ba ba bayi ba yake kan zaujatu kamar mata ta aure wa kadimiha da ɗan boyinta mai mata hidima bawon da ta mallaka yana mata hidima ko wanda ta ɗauke shi aikatau ko matar da take mata aikatau take mata wanki wanke wanke da shara amma a gidan take cin abinci to kai ne za ka yi wa matan nan da hadiminta wa in kanat maliyatan ko da matan nan ta kasance miloniya ce mai kuɗi ko ta bi ka kuɗi yanda aka ce ka ciyar da ita haka za ka mata fiddakai ina fata an gani kaga a nan a ɓangaren fiddakai kamar haƙƙin mata ya fi haƙƙin iyaye da yaya su iyaye sai in talakawa ne ƙarfin su ya ƙare sun daina fita sun tsufa sun manyanta ciyarwar su ya dawo kanka fiddakai take zama wajibi a kanka ciyar da su yake zama wajibi a kanka amma suna da ƙarfi suna fita to ba a ce wajibi ka ciyar da su ba su ma su ciyar da kansu ka ciyar da kanka sai dai bangaren ihsani da kyautatawa wabil walidaini ihsana amma ita mata wa in ka zan maliya ko da mai kuɗi ce wajibi ne ka cire mata kai kuma ka ciyar da ita ka yi mata sutura ka ba ta mazauni sai dai ai ita ta yi karamci ta sauke ma to wannan kyautatawa ne daga gare ta amma ba dole ne aka tsora mata mala yace wa qauluna fadin mu da muka ce alal musulmi ya mai da mu baya domin ya mana sharhi da ƙarin bayani. Can a baya da ya ce maka mun galibi kuta ahlul balad alal musulmi ko yana wajaba akan musulmi shine wa qauluna alal muslim fadin mu da muka ce alal muslimi ila ai ila akhiril kalam ita ga an yi wannan alif lamu khaw ina nan ila ila akhiril kalam zuwa ƙarshen zance shine alal muslimi al hurrul mukallaf al musir ina fata an gane ihtirazan to a kiyaye minar kafiri daga kafiri idda kai ba ta wajaba akan kafiri war raqiqi da bayi ba ta wajaba akan su sai wanda ya mallake su wal mu'siri da matalauci an wayi gari abin da zai ci ma babu to ina kuma ta magana da kai to fa inna la tajibu alaihim ba ta wajaba akan su su waɗannan kafiri dama ba wanda ya ɗora masa aikin musulunci bawa ciyar da shi da kansa da suturarsa yana kan mamallakinsa to shi mu'usir shi ne da magana biyu a kansa a wannan lokacin ne ba ta waje ba a kansa shi matalauci sai ce wal mu'usir ka sani wanda ake ce masa matalauci a nan huwa allazi la yafdulu lahu an quti yawmihi sa'u huwa shine wanda sa'un sa'i ɗaya na abinci kamar ka ce kwano ɗaya la yafdulu lahu baya ragowa gare shi an quti yawmi ga abincin yininsa ka gane ya yi a yi ne idan ya sayo abin da za a ci yau to kuma ba yi da abin da za a ci gobe in yana da yau din makin in ma lumbu ne da shi zai je ya auno da ya je in ya auno iya abin da za a ci yau ne abin da zai rage ko akwai to bai kai sa'u sa'i ɗaya da zai cire wa kansa sannan ya ce wala ya jiru kuma ya buga ya buga baya samun man yusallifu iyahu wanda zai ranta masa sa'i ɗaya da zai cire da kai to shi ne yake talaka ko ba ka da shi in kana da wanda zai amince ya ranta ma to kai ba mu usiru ba ne shi yasa da sai maka alfakiru ba yawa akwai fakiri da yana da abincin kwana goma ashirin wata ɗaya ma duk fakiri ne in dai ba da kai shekara ba ai mun faɗa a baya a babu zakka ko to shi yasa da sai maka fakiri ba ke mu usir wanda yake cikin tsanani na rayuwa to ana nufin wanda ta yi ɗaya ba zai rage ba to in ya zama yana da mata yana da ‘ya'ya wanda yake ciyar da su kuma da ya zo akwai abin da za a ci yau ɗin amma abin da zai rage da wuce sayi ɗaya ko biyu ba shi kuma su biyar ne ko bakwai ko goma eh to ya fara cirewa kansa a imana azumin sai fara tafiya tukun ya fara cirewa kansa in akwai iyaye uwa da uba ya fara cire musu idan akwai mata ta biyo baya ko mata yi to sannan a cikin yaya abin da ya rage a lissafa wanda ya shirya ya shirya wanda ya rage kuma daga bayan ya samu ya biya alhamdulillah sai ne misala shafi na nawa ɗari shida ko bakwai ɗari shida da saba'in da takwas ko da tara na ba mu tashi ɗari shida da saba'in da takwas wa taubatu faridatun mubtada ne da labari wa taubatu kaga tuba daga zunubin da mutum ya aikata faridatun farilla ce min kulli zambi daga dukkan zunubi kar ka ware wani ka tuba wani kuma ka kyale shi ka ci gaba da yi baka tuba ba dukkan zunubin da ka san kana aikata ko ka aikata to wajibi ne ka tuba to amma duk da haka malamai suka ce idan ya tuba daga wani bangare amma bai tuba daga wani bangare ba to tubansa ya inganta daga zunubin da ya tuba sannan kuma ana jiransa ana neman sauran ma ya zo ya tuba ka san zuciya da mutuntaka in laifukan suka yawa ba kowanne za a iya bari take lokaci amma abin da ya zama wajibi duka ya bari saboda da san yaushe zai mutu ba ba ka da garanti rayuwa yaushe za ka mutu yaushe kwana nawa ya rage ma a duniya yasa Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya wato daga dukkan laifuka kar ka rage komai amma duk da haka mutum ya rage wanda ya tuban tubansa ya inganta wanda ya rage kuma ana neman shi ma zai tuba min gari israri ba tare da nan naciya ba ka gane ai israri mai fadi dawwama akan zunubi ka gane ai irin yadda annabulu ya ce wa asarru wastakbaru suke bara ko mutanen sa yake ya ce fa qultu sagafiru rabbakum innahu kana gafara ya ce ku nemi gafara ubangijin ku domin shi mai yawan gafara ne to a ƙarshe dai yace ya Allah nayi nayi fa wa asaru amma sun yi nace sun dawwama akan wannan sabu na kafirci wasu takabaru sun yi girman kai istikibarin girman kai kaga wancan masadun ne wa asaru haka na a ali imrana ma Allah ya ce Allah shine idza afalu fahishatan ko aw zalamu anfusahum zakarullah fasta kabaru ne yin to ba shi nake ne ba akwai akwai inda yace walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna yawa yana na akaba ne duka a kusa ne walam yusiru shi ma kaga mai fadu ne to shine isra'il walam yusirru ba su yi naci ba alama fa'alu a kan zulumin da suka aikata daga sun ji ba kyau za su yi gaggawa su tuba ka gane ai wa hum ya'lamuna inda suna sanar da cewa wannan abin zunubi ne haramun ne to take za su tuba wala nusirru ba za su dawoma ba alama fa'alu shine ma'anar al-israr mai tabi tuba farilla ce daga dukkan zunubi min gairi israrin ba tare da nan naciya ba sai malamin maka ta'arifi na israr yace wani israru abinda ake ce masa nan naciya almuqamu ala zambi dawwama akan zunubi wa atiqadu al-audi ilai da kuma kudurta komawa zuwa gare shi ka gane ai kullun kana yi ko da yanzu ba ka yi wataƙila saboda rashin lafiya ba za ka iya zuwa gudu zunubin ba ko kuma babu kuɗi da za a je mashaya ko da za a je wajen caca amma a zuciyarka da ka samu kuɗi da za ka je to har yanzu kana cikin israri babu ne ya sa ko me saya masa ne bai ba ka sa wani saya bar aiki yawa in neman mata ne ma zuciyar ba ta tuba ba ba ta yi nadama ba kawai harka ce babu su ko matan maza sai da kuɗi amma a zuciyarsa in ya samu zai koma ruwa ya da shi babban zakara ya yi jigonmu to wannan da shi da mai yi duk ɗaya inda zuciyar tana ƙudura al'audi komawa idan zuwa gani wa mina taubati yana daga tuba in ya zama haƙƙin wani ne rabbin mazalimi kamar yadda da ka zalunci nan fa gizo yake saka a ga rabin magalin nan abu ne mai wahala gane zunubin ya tsaya tsakaninka da ubangiji ko ma baka tuba baka je wa Allah da laifi kai da shi yawwa abin ya fi zuwa da sauki saboda rahamarsa da falalarsa da ceton manzon Allah amma Allah baya so ka zo masa da haƙƙoƙi na ‘yan adam. Suna da wuya sha'ani. To shi wato zunubi ɗin iri biyu ne. Akwai zunubin da sharaɗi uku ne kafin Allah ya yafe ma. Akwai zunubin da yake da sharaɗi hudu kafin Allah ya yafe. Zunubi da yake da sharaɗi uku shine tsakaninka da Allah. Kamar giya kasha, ko wani ta kai, ko wata ƙarya, wannan ka ga tsakaninka da Allah bai ba haƙƙin wani a ciki to sharadi guda uku ne na farko annadamu ala ma fat wannan yato Allah ya uda ilayhi ma baki alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'asiyah in yayi wannan shikenan Allah ya yafi amma idan ya zama haƙƙin wani ne to sai ya kala da wannan raddul mazali bayan annadamu ala ma fat wannan yato ko Allah ya uda ila zanni bima min umrihi sai wa an yatruka al-ma'siyata wa an yurda al-mazalima ala ahliha ya maida abin da ya zalunta wajen masu wannan haƙoƙin in abin babu ko bayi da inda zai iya mayarwa ya je ya nemi yafiya ya je ya nemi yafiya in ne abin yana rayu in ya mutu kuma ya ta masa istighfar duk sanda yayi wa kansa yayi wa wanda ya zalunta sai a kai masa ladan watakila zai ta yaya amma shi ba baka da garanti wani tinabul maharimi da nesantar abubuwan da aka haramta shine Allah ya uda ila zambi wani yatu da niyya ita ce a farko a cikin ahalari nan ya kawo ta a ƙarshe wani yatu Allah ya uda bai kudura niyyar cewa ba zai sake komawa ba sannan wanda ya saka shirin rabbahu sannan ya cewa Allah Allah ba su kafin ka ce masa an saka shirin la sai ka cika wannan ba ce sai kawo shi a ƙarshe ba amma kana istighfari kana sabo maza Allah ya ce ah wal mustaghfiru wa huwa qa'imun ala dhanbi kal mustahzi bi rabbi maza Allah ya ce mutumin da yake istighfari kuma yana da wama akan zunubin kamar wanda yake musulunci ne ga ubangiji tunda dai ka san Allah yana ganin ka yana jin ka ya san me kake yi harshen ka yana cewa na tuba kuma gaɓoɓinka tana faɓa mu anya wannan babu ne a ciki ko ko babanka ne kana cewa ka tuba kuma a gabansa kana maimaitawa anya babu izgilanci a ciki to kafin ka cewa Allah ka tuba ka fara barin waɗancan laifukan tukun sannan idan ka cika sharaɗin ka tuba wa yarju rahmatahu ya ƙaunaci rahamar Allah ka dinga ƙaunar cewa Allah zai ma rahama tunda ka tuba wa ya kafu azabahu ya dinga tsoron azabarsa wa ya tazakkaru ni'imatahu da dai ya dinga tuna ni'imar da Allah ya gare shi ni'imomin Allah ka san ba sa kidayuwa to ka tuna irin ni'imar da Allah ya maka wa yashkuru fadlahu alai ya gode wa falalar da Allah ya yi masa wataƙila ta bai yi ka mace ba yayi ka namiji to kuma a mazan ma yayi ka musulmi wataƙila har yayi ka cikin al'ummar manzon Allah ya baka lafiya wataƙila har ya baka ɗan abin da zaka yi ka samu abinci na sana'a bai barka da yunwa da talauci ba wataƙila har ya arzuta ka da mata da 'ya'ya duka wannan falala ce ba wataƙila har ya baka ilimi daidai gwargwado har zaka iya tada baki wani ko zaka yanka shi da san suna harafi ɗaya ke harfa na addini ba kai ya baka dama kai ka san kai ka san alu an baki wa fizan ka san alihun ba'un ta'un ka iya faɗar wasali ka iya tada baki watakila ma har ka haddace wasu surori na alƙur'ani watakila har ka haddace alƙur'ani to wannan fa falala ce wanda babu kamata a rayuwar duniya ballantana an dawo falala kuma ta duniya to dole ne bawa ya gode wa falalar da Allah ya alaihi a gare to ta yaya ake gode wa Allah da farko bil a'mali da yin aiki bi fara'idihi da farillarsa yawa farillan nan da ya dora maka ka zo fara zuwa da ita ka gane ai ka fara zuwa gare shi manzo Allah ya ce wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi ba manzo Allah ba Allah ya faɗa hadisul qudsi ta bakin manzo Allah ko ya ce ɗan adam ba zai taɓa bawana ba zai taɓa kusanta gare ni ba da wani abu a habba ilai mafi soyuwa a gare ni min maftarar tuhu alai fiye da abin da na faralanta a gare shi ka gane ai farilla ita ce za ta kawo ka fadar Allah na fi labarai za ta kawo ka kowanne da aikinsa to amma kuma farilla in ta kawo ka ba ta isa ta nema maka soyayyar Allah ba sai nafila. Yi, kowanne da iya iyakarsa, nafila ba ta isa ta kawo ka ba, ba ka farillai, sai nafila ko kallon ka Allah ba ne. Ba ka isa ka shiga fadarsa ba, to amma fa in ka shigo fadarsa za ka tsaya ne a bakin kofa. Wannan kuma nafila ce za ta kamo hannunka, ta kawo ka gaban Ubangiji. A cikin wannan hadisin, domin da ya ce wa ma ta ƙarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya min mabtarabtuhu ilay. Ko fiye da abin da na farlanta masa. To me yake a gaba yake wa ma zala abdi ya ta ƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Bawa na kuma ba zai gushe ba bayan ya kawo farillai ya ta ƙarraba ilayya na ƙara kusantowa gare ni bin nawafili da lafin kuli. sai na sai daga bakin kofa farilla za ta ajiye ka za su turi ne za ta karraba ilayya ka gane ai bin nawafili hatta uhibbahu har sai na so shi wannan aikin nafila ne sai ce fa idza ahabbtuhu in na so shi kuma to a shi kuma ya zama dan gata kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ba ba fa akunu zan zama ba kuntu da fi'ili madi na zama sam'ahu jinsa allazi ya sama ubi wanda yake ji da shi ka gane ai wa basarahu allazi yubsiru bihi da zama ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha da zama kafarsa da yake tafiya da ita wala in sa'alani la u'tiyanna wallahi in roke ni zan bashi wala in ista'azani la u'izanna wallahi in ya nemi tsari na zan tsare shi daga duk abin da yake ki wannan da aikin lafiya ne farilla dai za ta kawo shi yasa nan mala yace maka zai gode wa Allah ne bil a'mali da ayyuka bi fara'idihi yin aiki da farillansa wa tarki ma yukrahu fi'luhu da barin abin da aka karhanta aikata shi sai yace wai da qarrabu ilahi kazuba zai dinga kusanta ya dinga kusanta ga ubangiji bima ta yassara lahu da abin da ya sauka gare shi min nawafil alkhair na nasul furin alheri wannan sune za su kara kusanta to alhamdulillah sai mu tashi ga kullu ma da ya halin wannan cikin wancan bayani amma mun tashi sai mu kara sa babu alhamdulillah sai mu barka da zuwa ya gona ana ruwa ana tafiya gona kai ana ruwa kana dawa ko ko ka gama noma ranar da muka tafi babu ruwa ba da kuka jira aka yi ruwa ba to ina za mu tashi askari shafi na nawa shafi na saba'in da da uku askari shafi saba'in da uku na za mu tashi matsalus rabewa ke nan insha Allah sujudu sawi sujada rabkanuwa yujizi yana isarwa an tarki sunan gabanin sunnoni ko sunnonin sallah gaba ɗaya ka manta ba kai ko ɗaya ba in kai su jada ka gudu ta isar maka shi yasa bai ta maka an tarki sunnati ba an tarki sunan amma sharadi ya zama da mantuwa ba da ganganci ba wa huwa shi su jada rab kanuwa lizziya ta in domin ƙari ne da mutum ya yi ba a da salami zai yi ne bayan sujada bayan sallama walin naƙasi in kuma rab kanuwan domin ragi ne a wuri tima'ihi ma ko haɗuwarsu wa man na ƙasa wa zalik kenan ragin da ƙarin sun haɗu sai a sallah ɗaya to qabla hu zai sujada qabla salam kadan shi ba da wata dunkule ma yake sai yace ba'da salam to nan da ya dan kyauta ya kai mana qabla salami ma yace kawai qabla hu eh dalil yana ko ba ga salatu idan sun haɗu wadin naƙasi ko ragi ne kaɗai ko kuma ijtima'i ma haduwar ragi da ƙari kabuli da ba'adi sun kama to qablahu idan yayi qablin shikenan wala ya takarraru sujada rab kanuwa baya maimaituwa bi takarruri da maimaituwar abin da yake gawo shi yasa nan qabli da ba'adi sun hadu ma aka ce yayi kabulin kawai ba za ka yi kabulin ka yi ba adu ba wai dan duk sun kama ka a sallah to ka ɗauka kabulin ce ma ka yi abin ka manta abin da yake jawo kabuli a raka'ar farko ka sake mantawa a raka'a ta biyu ka sake manta ko a raka'a hudun gaba ɗaya kowace abin da yake jawo kabuli ya faru to ba za ka maimaita kabulin da ba guda ɗayan kai ta wadata wa yuhrimu lillataini ba'da salam amma zai kabbarar harama ga waɗannan sujjadu guda biyu da suke ba'da salami bayan sallama lillataini ga sujjadun nan guda biyu ba'da salam in ba a dace ba an yi sallama ba to sai ka daga hannu ka kudure ya kace Allahu akbar sannan ka tafi shine yuhrimu din yana harama kabbara harama kenan ka gane ai za ka yi kabbarar harama daga zaune ka gane ai sannan ka tafi kuma ka yi kabbara zuwa sujjada kabbara harama kamar an a tsaye ne a tsaye ake yin ta ai to wannan ma za ka yi ta a zaune sannan ka yi kabbara tafiya sannan wai ta shahadu sannan yana yin tahiya wa yusallimu yana yin sallama wa man saha anhuma wanda ya rabu kanuwa ga barin sujjada ba a duk rabu kanuwa kan rabu kanuwa ya yi rabu kanuwa ya yi ƙari sujjada ba a ta kama shi kuma da ya zo ya yi sallama sai ya rabu kana anhuma gabanin ba'adin ya tashi ya tafi to fa'alahuma ya aikata sujjadun nan ba'adin mata zakara duk lokacin da ya tuna mi'alari ya gaya maka walau ba da shari ko bayan wata ne sai ya tuna fa a ce watan da ya wuce na yi wata sallah ba'adi ta kama ni na manta ban yi ba to ka yi alwala ka zo ka samu wannan ba'adi wahal ya tashahadu shi zai sake maimaita tahiya lillatai ni kabla huka su da nan da suke gabanin sallama su jada kabri kenan ko ku tahiyar sallah ta isar daga kayi su jadan ka zauna ka ne daga kace assalamu alaikum kaulan an yi wani zuwa gudan saboda gudun kari a cikin sama kayi tahiya a raka'a ta biyu raka'a karshe ba kayi tahiya kuma kayi kabri ka sake anya tahiya ne ba ta yi ba tahiya uku a cikin sallah daya to wasu suka sai kai ba zai maimaita tahiya ba a sujada kabri amma su jada ba da ma an yi sallama sallah ta cika wancan dole za ka yi tafiya ina fata an gane amma fa kaulin da ya fi karfi ana yi tafiya in ka duba babu sahu a cikin ahalari to ya gaya maka wa yazidu tashahudan ukra kuma a cikin kablin ya siffanta maka kabli za ka yi ta kafin ka yi sallama sannan kuma za ka tsara wata tahiya bayan tahiyar sallah kaga shi can ya tabbatar da ana yi kenan fa in saha anhuma in ya raba kanuwa game da kablin ba a zuwa mun faɗin maganar kanuwan ba ali ba to kabli ce ta kama shi da ya zo ƙarshen sallah sai ya manta ya sallame to a'a kafin ya tashi da tuku ya yi sallama fa'alahuma ya aikata su ba'adahu bayan ya yi sallama ka gane eh wannan ana magana daga yin sallama ya tuna ya aikata su ba'adahu bayan mai sallamar kaga a zahiri ya nuna kamar ba a biyayi amma a hakika kuma kabri ce saboda me sallarsa ba ta cika ba ya yi sallama wannan sallamar ita ma ƙari ce rafkan wace har yanzu a cikin sallah ka gane yanzu babu ita ai an jefar da ita zai kawo su da guda biyu kabri ce kuma zai zauna kuma ya sake yin sallama kaga wata sallamar an jefar da ita ke ita ma ta zama rafkan ya zama wa mannan ƙasa wa gada da ya rage kabli ta kama nan kuma ya manta ya tsara sallama inda a sallah ne ana kabli ana ba'adi da sallaman ma sai ya mata ba'adi dan dai sun hatsu ne ba za a yi ba a zahiri wanda bai sani ba sai kai kai ba'adi amma a hakika ya kamata kai ka san cewa kabli ke ba domin sallaman nan rafkanwa ce an jefar da ita ina fata an gane to wannan ana maganar wanda yana sallamewa ya tuna to ga zanta malam ibrahim fa in alal fasl idan rallabewan ya tsawaita da yin sallamar da tunawar an samu lokaci mai tsawo a wurin taɓaɓar ɗaharatu ko ɗahararsa ta warware man ka gane ya yi bai tashin ba a ƙaunin farkon yana yi assalamu alaikum sai suna sai kuma ya yi tusa to ya za a yi wakila aka ce tamfi da sallah ta ɓaci aso sallah ba ta cika ba al'alwala ta warware a cikin sallah kake tun da mun ce wata sallah ba rafkanuwa ce to kamar wanda ya tusa a cikin sallah ne to amma wakila a wani kauli na bi aka ta yawa la ta buɗuru ba ta ɓaci ya koma zantar mai ahalari ya koma ya duba me ya sa shi ƙablin in sunna biyu ce kaɗai ko sunna ɗaya irin ta asirtawa wajen bayyanawa kaga sunna ɗaya ne to sallah ba ta ɓaci amma zai yi alwala ya zo ya rama su cikin nan ka gane ai shi ne sai maka illa an ya turuka fi'lan sai da in ya bar wani aiki mai nauyi kal julusul awwal kamar zaman farko kaga akwai sunna mai karfi akwai tahiya akwai ne akwai zaman tahiya to wannan ana ganin cewa in dai alwalasa ta warware ko bai tuna ba sai da lokaci yayi tsawo to gare zo ya sake warji tarikuhu mutumin da ya bar sujjada qabli yana dawowa malam ya sakilla alal arabi a'a wancan zancen julusul awwal ne ka san shi yana cikin wani zance sai ya shigo da wani zance saboda ya gama da shi wannan damirin tarikuhu yana komawa lil julusul awwal yadda kal julusul awwal akan ka'idan nan ta malaman balaga na ko ba malaman lugha الضمير يعود الى اقرب المذكور ضمير yana komawa ga mafi kusancin abin da aka ambata ya ambaci da yawa kuma da ke tariku hun ba yake tariku hu kaga ɗaya ne to me abin da aka faɗa mafi kusa in kai rubar shine aldulusul awwal to wannan hukuncin sa ne tariku mutumin da ya bar zaman farko yanzu yana komowa ya zauna ya yi tahiya malam ya saƙin al'arabi matuƙar bai sakandamta ba an al'arabi gabarin ƙasa ala ne ko an ne an ne a gyara yauwa kun gyara ba shi wanda bai gyara ba ya gyara ai ba ya zama ala ba za ka sai malam ya saƙin al'arabi a bisan ƙasa anil arabi bai sakandamta ba anil arabi gabarin ƙasa ɗagowar da ya yi gwiwoyinsa da hannayensa ba su cira ba daga ƙasa sai ya tura to ya dawo ya zauna ya yi zaman tahiya kuma babu eh babu mai sujada a kansa tun da bai tashi ba fa in ada ba adahu in ya dawo bayan ya sakandamta a tsaye bayan ya miƙe tsaye sai ya tuna zaman tahiya kuma ya dawo ya zauna ya tahiya batsalin sallah ta ƙafi fil a kai cikin ƙauli mafi inganci amma wannan ya saba wa ƙa'idar mai ahalari mai ahalari ya ce wa in raja a ba'adal mufaraqat ko ya ce sahiyan aw amidan ka gane ya ce baƙal fa har salatu ya ce lamtar din salatu ya ce sallah ba ta ɓaci sai dai ya ƙara wa kansa aiki to tunda in ka dawo ma ka yi tahiyar sai ka yi ba'adi saboda tashin ka da dawonka ko to ga gara ka zarce wajen da haka miki a ƙarshe ka yi kabri ka wahalar da kanka dawowar ka ba za ta hana ka sujada ba inda har ka manta ka miƙe kuma ka dawo kaga tashi da dawon nan ƙali ko to dole za ka yi ba'adi duk da cewa ka yi zaman tahiyar in ba ka dawo ba kuma bayan ka miƙe ka tuna za ta sujada kabri wannan shine hukunci amma malaka in har ya dawo bayan ya miƙe tsaye wai don ya gyara zaman tahiya da tahiyar to baɗalar sallah ta ɓaci fil asahi cikin ƙauli mafi inganci wai yana kansana maka wancan ƙauli bai ce maka kawai baɗalar ba kai fil asahi cikin ƙauli mafi inganci yace illa an yarji a sahiyar sai dai in ya dawo ne da rafkanuwa au jahilan ko a rashin sani wannan kuma sallah ba za ta ɓace ba in ya gama sai su gada ba alhamdulillah wa amma alkan wa yawa amma mutumin da ya ba rukuni a falajibi idan da kan ba zai isar masa ba ka san ya fara da a farkon su tudu sawu yutizu an tarki sunan duka wannan muna magana ne an bar sunna wa amma alkan falajibi alhamdulillah sai ne allul masail na za a tashi akwai shadda a gan? alayhi alkazibu din babu shadda kan ka ce kazibu fi'ili ne shi ma ake samun mai shadda da mara shadda in za a yi mubalaka za a ce kazzaba kazzaba qaumuluhi lil mursalin kazzaba sun kakkaryata ka gane ai in ka ce kaza ba yayi ƙarya guda ɗaya kenan kazzaba kuma mubalaka ya kakkaryata da yawa kenan yawa amma a sunan alkazibu babu shadda ka gane ai qur'ani akwai da ke ma kaza bal fuadu ma ra'a kaga nan da ke ma kazzaba saboda korewa ake yi ana korewa manzan Allah ƙarya saboda haka bai kamata ma a yawaita abin korewa tun da babu ita ya ka ce ma kaza bal fuadu mara yawwa al fuadu zuciya ma kaza ba mara a bai ƙaryata abin da ya gani ba ya ce wannan a mafarki ne ko kaza kaza ba ne ya yi dara'ayul ayi ne isra'i da miraji da aka nuna masa sai ne to a to hannun masa'ili shafi na nawa to ina za mu tashi to shi ne wa yarumu alaihi alkazibu alkazibu ƙarya yarumu alaihi yana haramta ga musulmi wani gibatu da cin naman mutane shi ne giba shi ne kuma raɗa da hausa wanda yi mutu da annami manci shi ne gulma haɗa mutane fada wani kibru da girman kai wani ujubu da jiji da kai wani riya'u da riya' wa sum'atu da jiyarwa bambanci riya da sum'a riya kana yin sa a gaban mutane amma ba dan Allah ba dan a ce ka iya ko dan a yabe ka ko dan a baka wani abun duniya shi kuma sum'a zai iya yiwa kayi shi ma da ikhlasi tsakaninka da Allah ba wanda ya san kai amma garewa ya sabo ka ga aidiya ya ya ya lafi dubu kaza ne to nayi raka'a 100 sallama 50 wa yasa ka faɗa wannan shine suba in dai ka faɗa ne ba a babin at-tahaddusu bi ni'matillahi ba ka faɗa ne dan ka burge mutane ko dan ayyabe ka sai kai ne kokari ne to wannan baka da lada ka gane ai jiyarwan ga ayyukanka na ibada domin wani garabi ko wani bukata na duniya to ya kore maka wannan ladan wal hasadu da hasada haramun ne wal bugudu da kiyayya ko gaba da musulmi wani wasu da fadili da ganin fifi ko alal gari a kan wani ka gane ya kar ka yadda ka dinga ganin wai kafi wani daraja wani nan kuma ko da kafiri ai ba ku mutu ba ka bari sai ka ga ka mutu kana musulmi ya mutu yana kafiri sannan za ka ce kafiri daraja saboda alƙulubu bai na idai rahmani yuqallibu ha kai kai dukkan bayi a hannun Allah take yana jujjuya ta yadda ya ga dama shi yasa manzon Allah ma yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya ubangiji ya mu jujjuya zukatan bayi ya juya ta daga da'a ta koma sako ya juya ta daga sako ta koma da'a sabbit qalbi ka tabbatar da zuciya ta ala dinik in har manzon Allah zai yi wannan kaga koya mana yake shi kai yana da garanti to bai kamata ka dinga ganin wai kafuwar daraja koya kake koya yake ko a bige yake kullum sai ya sha giya ya yi zina ko a masallaci kake kwana kar ka yadda da sharrin zuciya ta dinga nuna maka wai kafuwa ne kar ka yadda wannan sai arifai akwai wani arifi da za a naɗa shi alƙali a garin su ya gudu ya koma wani gari can mai nisa wanda ba a san shi da ya je can kuma ya shiga haukar da ganga kawai ya zama mahaukaci da gangan abinci ma sai na bola yake ci ya je an zubar da bawon kankana ko wani gurbi ko wani abinci da da zai iba ya ya goge ya ci wata rana wata baiwa daga gidan mawadata baiwar masu gudu an aiko daga kawo shara bola ta zo ta zubar da bolan ta koma za ta karo ya zo yana cin bituguntun abinci da 'yan ƙasusuwa da suke cikin wannan sharar. To bai ganta ba ya ba da baya, yana ci sai kare ya shi ma ya zo neman abinci. Kare ya sa baki a cikin abincin suna ci, sai kuma kare ke wasa gurnani. Wai, wai, wai, wai, wai, wai, to a guji ne da ƙasusuwa a guji bola ce ta gidan mola ta kawai kare ya zo da kare ya zo bai kore su to in da abun kare ka tuna ka mana ne ma tunawa wai zai kai wai sai ke maka burnani to a nan ne ya tsaga kai kalli ga sai a a bawan Allah tuna ka in tuna ni da kai ban san wanda ya fi wani ba sai in an je lahira in na ga na tsallaka sirati na tafi aljanna a nan na san na fika domin kai a lahira za a ce maka kuni tura ba kai za ka zama kasa ne ba za ka ka auta ba ni ko in tsallaka sirati ba jahannama zan saboda haka ni da kai ka zo na zo ne ban fika ba ba ka fi ni ba ba zan san na fika ba ka ga shi bai ce ma wai sai na mutu musulmi ba a lahiran ma sai na ga na tsallaka sirati a nan na tabbatar da na fika ashe baiwar ta kawo shara ta biyu tana jin abin da yake shi da sani ba yana wayawaya suka ido hudu daga ranar da kwana a gari saboda ya san ta ji abin to haka bayan Allah suke ba wai mutum ba dabba ma su ba su tabbatar ta fi su ko sun fi ba sai an je lahira an tsallaka siradi to sun tabbatar da sun fi dabba daraja dan za su je aljanna ne amma kana dan adam a saka a jahannama ne ranar ta me me me me me daraja ga mala'iku suna maka gatse duk innaka antal azizul karim ka dandana azaba a duniya ba ka ce kai ne al azizu mai daraja kana wuta na girman kai al karim mai girma to dandana azaba ka san kafir ake ga a wuta idan aka rura wuta aka babbaka su suna ihu a ce a duk duk dandani da innaka antal azizul karim ai kai ne girma ne to kaga ina girma yake anan ina fifi ko yake to saboda haka karka yadda zuciyarka ta karsa maka ru'yatul fadl ganin fifi ko alal gairi akan wani kaga gairi yace yawwa bai ce ga ƴaƴanka ko almajiranka ko jikokinka ko yaranka na kasuwa ko talakawanka ba ko ma waye karka yadda da sharin zuciya ka dinga ce maka kabuwa na da wani walhamdu da kirce da ido kenan wallamzu da yaface da hannu kenan wal abasu da wasa wanda shari'a ba ta yarda da shi ba wa sukuratu da izgilanci shine reni kaga an koma da uruwatul fadl ba sai kana ga kafu mutum da raga ba kake rena shi sukuriya kenan la yaskar qaumun min qaumi wala nisa'u min nisa'i saboda haka duk an hana alhamdulillah sai me Allahul wadi na nawa da nawa Malam Musa Allah kai mu gobe muna da suna a nan zawiya. Ba Rabi ya ce ya tafi da gwanin ko? Wace to amma dai ya tafi mu a wajen mu duka bai zo ba kuma gobe ba zai samu halarta. Shafi na nawa ne? Amma ana so a zo da wuri kamar shida da kaɗan domin za mu tsayi takara mu yi sauka sannan sai a naɗa sunan insha Allah. Wanda Allah ba ikon zuwa. Ya za mu tashi? Alai ba? alhaji muhammadu shi da nawa to tamrini na takwas ba yau mun yi alikun ba saura ba'u a arif ma ya ci ka yi mana li'irabin abubuwan da zai zo ga suna har guda hudu yake kuz hazi ka karɓi wannan macen aka ce kusa haza kaga a hausa babu bambanci in namiji ne ma kusa haza karbi wannan in mace ce ma kusa hazi karbi wannan ko in tana nesa ne a ce waccan ko amma a kusa ne ita ma karbi wannan to kun fi'ilu amri mabniyun ala sukun fi'ili ne amri da ake gina shi akan sukun ɗauri kun to hazihi dinnan maf'ulun bihi mansub ka gane ai maf'uli ne wannan hazihi din ka gane ai amma li annahu ismun ishara sai dai cewa shi suna ne na ishara mabniyun alal kasarati inda hazihi aka ce in namiji ne haza mabniyun alal sukun ya gaya maka a haza kitabun jiya ko yawa to wannan hazihi din fa maf'uli ne idan suna ne mu'urabi sai aka ce kuz kitabaka ai mun san ikra kitabaka ko ikra fi fi'lu amri kitaba shine maf'ulun bihi mansub to amma wannan mabni ne kuza hazihi hazihi din a mahallin fata saboda mafudiyya na biyu shine uzur ila hataini kai duba zuwa ga waɗannan mata guda biyu ka gane ai bai sai hazaini ba saboda mata ne su ma unzur kai kallo unzur fi'lu amri babniyun ala sukun ko ila hataini ila hataini jarun wa majrurun aina al-jari ila aina al-majruri hataini to sai ka ce hataini majrurun bil ya'i an masa kisra ne da ya ka gane ai saboda mabni ne ana gina shi ne akan kisra hataini alamar kisra ta shine al-ya'u idan yazo a bangaren rufu'a sai a ce hatani ko alifin shine alamar rufu'a saboda tasniya na uku shine haula'i mujtahiduna ha'ulai waɗannan mutane mujtahiduna masu ƙoƙari ne to ha'ulai dinnan shine mubtada a jumlar amma mabniyun alal kasrati ha'ulai mujtahiduna shine kabarul mubtada marfu'un bil wawi wannan wawu shine alamar rufa ba sai mujtahidina ba na hudu shine hazani qalamani waɗannan alƙaluma ne guda biyu hazani shi ma mubtada ne mabniyun alal kasrati hazani wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu musanna alif yana zama rufu'a a tasniya shine wannan hazani inda kisra ne ko bara za ta hazaini hazani kita samu ne rabbi ko ko fi rabbi to qalamani shine khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif shine alamar rufu'a li'annahu musanna domin shi ma abun biyantawa ne duka wannan alifun da ka gani shine alamar rufu'a to alhamdulillah sai me sai man rabu ina ne matashin bil marhalati sanawiyya dari da nawa dari da talatin to ina za a tashi eh alƙa'ida ta nawa to dalin kenan cikin ƙa'ida ta 85 ma rukiba min al'adadi duk abin da aka hawa hawar daga cikin adadodi ya yi lamba a gurin ya ce yustasna min al'adadin murakkaba isna ashara amma ana cogewa daga adadi abin hawa harawa daga isna ashara wasu na ta asharata kamar aita tilbasu kamar da gani a cikin bahasin da muka wuce domin istina din nan akwai alif wannan alifu wato majzumi ne isna ta ma alifin majzumi ne kaga ba kina suka ba dai akan fata abu ko tun da karshen su alif ne ba kamar kamsa ashara ko sitta ashara arba'a ashara salasa ashara wannan gaba dai ana gina su akan fata ne a duk inda suka zo to amma banda isna ta banda isna ashara amma in ba waɗannan ba duk wani adadi murakkabi da ya wuce sha ɗaya bai kai ashirin ba daga sha ɗaya zuwa sha tara duka ana gina shi akan fata ko a gurbin ko a rizo ko a gurbin kisra sai a ce salasa ashara in ma mata ne salasata ashara ko arba'ata ko arba'a ashara ko kamsata ko kamsa ashara ko sittata ko sitta ashara ko saba'ata ko saba'a ashara ko samaniya ko ko samaniyata ashara ko tis'a ashara ko tis'ata ashara ala ayi halin dai irin wannan adadi murakkabai ana gina su ne alal fati sannan wazurufi da zarafofi wal ahwali da halaye duk inda hali yake yana zuwa ne a matsayin fata wa hadhihi waɗannan yutaridu fi hal bina ana kore gini a cikin su ala fatihil juz'aini abu ta fatahan yankokin guda biyu menene yanko yanki na farko salasa yanki na ku shine ashar duka ana gina su ne akan fatahar yankokin wannan murakkabai sai ha'un al-mubahamatu maqdu'atu an idafati lafazan sunayen mubahamai ababen rufewa wanda ake yanko su daga idafa ta ga lafazi وهي سبنا أنا جلس أنا الدم أكن رفوع sai wawun na shida ba ku tira waihi duk sunan da aka cika shi da waihi tiba waihi da wancan malamin ne ba kamara waihi a kamara waihi kamara waihi din ba tsulunan ba kamara waihi yawwa da siba waihi duk wani suna da ake cika ƙarshen da waihi waihi wa ma za a da sunan da ya zo ala wajen fa'alin abu sa ma'aunin fa'alin ka gane ai alaman li'unsa wanda yake zama alama ne ga ya mace au sabban laha ko kuma saboda zagi da hagare ta ita mace au isma fi'ilin ko wanda ya zo da shi ga ismu fi'ilin sunan fi'ili kamar ahmadu ka gane ai sai ka ce marartu bi ahmada ba zai ka ce bi ahmadin ba ka gane ai ko ahmara ko aswada ko akbara duka ba zai ɗauki kisira ba ne a bangaren kisira sai dai a masa fata ruku a dai yana karɓa ahmadu min ba'adi ismuhu ahmadu amma abin da nuna maka mabuni ne da sai ahmadun ba ba zai ɗauki damma ba suna mabuni ba a masa tanwini kai amma sai a masa damma ɗaya wa hazihi kulluha waɗannan suna dukkanta yuqarraju fiha al-bina'u ko ana kore gini cikin da alal kasir a bisa kisra ba za ka ka gane ai ba za ka mata gini da kisra ba to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha lokacin sallah Allah ya biya mana dukkan bukatu mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله